مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 ذو القعدة shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in uku hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin muqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mana cikin dai alfasalun rabi fasali na hudu babin da ke yi mana bayani game da alakar aljanu da kuma mutane alakar da ke tsakanin shaidanu da kuma mutane wanda malam na ta kokarin kawo mana hanyoyi da shaidan ke bi wajen halakar da dan adam ko wajen sa masa damuwa da bakin ciki ko wajen a damula masa lissafi a cikin al'amarinsa na rayuwa abubuwa kala-kala idan bai samu dama wancan ba ya tsallako wannan idan bai samu dama wancan ba ya tsallako wannan malam yana kawo mana waɗannan abubuwa ne domin kai a matsayinka na ɗan adam ka san ma'araka da kake ciki ka san fage ko fili ko dagar da ke tsakaninka da shaidan da kuma shi yadda kullum yake ƙoƙari wajen kawo maka hari sannan ka san hanyoyin da za ka wajen kare kanka wannan shine babban dalilin da ya sama yake koro mana waɗannan abubuwan wancan sati mun ji yadda shedan yake turo rundunarsa domin halakar da mutane wanda mun ji mafiya tsadar aiki a wajen shedani guda biyu sakin aure da kisan kai wanda dukkanin sun tabbata a hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ɗaya zo a cikin hadisin muslim ɗaya kuma ya zo a cikin hadisin ibn hibban wanda a sheik muhammad nasiruddin albani inganta shi yau za mu tashi alwaswasatu dalilu ajazi shaitan mala ya ce wasi dalili ne da ke nuna rauni ko gazawa ta shaidani ma'ana wasi da shaidan yake zuwa yi wa mumini dalili ne da yake nuna gajiyawarsa ma'ana idan har shaidan namiji ne shi me yasa bai fito gaba da gaba ba sai dai ta hanyar wasi. sai dai ta hanyar sake-sake ya sa maka abubuwa marasa kyau marasa daɗi a cikin zuciyarka shi sa Allah maɗaukakin sarki ce min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi kuma mai ɓuya kun ga mai ɓuya eh kaga ko faɗa ake tsakanin wane da wane ko tsakanin gari da gari da sauransu mutumin da zai ɓuya ya kai hari ya gudu ya ɓuya kai hari ya gudu wannan eh ba cikakken namiji bane ya fito gaba da gaba da shi a gwabza wannan shine cika cikakken namiji to malai ce wasu wasan da shedan yake yi musamman ga mumini za ku ga mutumin da ba mumini ba shedan a yakan rena masa hankali fiye da yadda yake mumini shi mumini galibi za ku ga wasu wasi ne a cikin zuciyarsa malai ce inna shaytana yatala'abu bil kafiri tala'uban hakika shedan yana yin wasa da kafiri wasa wasan da ya wuce iyaka wa ya zuwihi wa ya ƙuduhu ilal fasadi fil ardi yakan ɓatar da kafiri ya kuma jagorance shi zuwa ga ɓarna a doron ƙasa wa yuridu an ya fa'ala zalika bil mu'mini fa ya'jiz sai yayi kokari yayi yunkurin yin irin wannan abin da yake wa kafiri na ɓatarwa ba sa da hankalinsa da sauransu sai ya kasa saboda mumini ya katangu da katangogi na ambatan Allah da tauhidi da sauran ayyukan da'a to da shedan ya tafi kai masa hari sai ga babu kofa sai kofa guda daya wala yastati'u illa alwaswasata ba zai iya yi masa irin wancan abin da yawa kafiri ba sai abu ɗaya kawai shine waswasi saboda haka sai ya shiga wa mumini ta hanyar waswasi sai ta saka masa wancan sai ta saka masa wancan tana abu kaza bar abu kaza da sauransu la yazidu alaiha baya iya ƙara wani abu akan waswasin da yake wa mumini ولذلك shi sa malai ce lamma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi anil waswasati game da su waswasi aka tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi game da waswasi da shedan ke jefawa a cikin zuciyar mutane qala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce tilka mahbul iman ai wannan waswasin da kuke gani tsantsar imani ne da ke nuna cewa bawa akwai imani a cikin zuciyarsa abin da ya sa shaidan ya kasa bullo maka ya kasa fito maka ta kowace irin kofa sai ta kofar wasuwasi shi sa sai ka rinka jin abubuwa marasa kyau a cikin zuciyarka ka rinka jin abubuwa marasa daɗi wanda kai ka san idan da za ka farta irin su to da ka san ka fita addinin musulunci kai kanka ka san irin abubuwan da kake tunawa a cikin zuciyarka irin abubuwan da kake sakawa da za ka fito da su fili ka san da musulmi yan uwanka ba za su kyale ka ba to sai ya bullo wa mumini ta irin wannan hanyar amma ya zai sa shi kafirci ya yi shirka ya yi kaza ya yi kaza duk ya kasa manya-manyan laifuffuka da abin da suka shafi shirka duk ya kasa bullo wa mumini ta wannan hanyar shine sai ba zai dai kyale shi ya tafi haka kawai ba sai ya bullo masa hanyar wasu wasu shi sa da aka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ce ai wannan tsantsar imani kenan akwai abu ne da yake nuna cewa lallai akwai imani mai karfi a cikin zuciyar mutum babu yadda za a shaɗin ya raba da kai haka kada ka ɗauka cewa wai yawan sallaka yawan azuminka yawan ibadaka karatun alƙur'aninka zikirinka da ambatan allahnka zai zai sa shaɗin ya kyale ka wannan duk wanda ya ɗauki wannan a cikin zuciyarsa yayi kuskure lokacin da kake da wannan yanayin ma kake karatun alƙur'ani sosai kake sallah kake kaza to a lokacin kuma shi shaɗin ya fi jin haushinka a lokacin ya fi haƙonka a lokacin kuma ya fi targetin ɗinka ya gabatar da kai to a lokacin kuma sai ta kokari ya za a iya shigo maka ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar zikirin da kake yi ta hanyar kaza din da kake dan wani lokaci shaɗan zai shigo mutum ne ta hanyar abin da yake batar da shi ba dai karatun alkur'ani bane to ta shi zai halakar da kai ba dai yawan azumi bane ta shi zai halakar da kai duk abin da yaga kana bukata ta hanyar zai shigar da kai so da haka mumini kada ya taiba dauka akwai wata lahaza akwai wani lokaci koda da kimtawar ido da shedan zai ji cewa yayi gibin up daga gare shi bari ya kyale shi kuma wajen wasu babu wannan abu ɗaya ne shi ɗan zai yi ya ga raba da kai shine ya ga ka mutu a kafiri hatta in kafirin ne ma kai mutum wallahi ba zai raba da kai ba dan abin da yake ta tsammani wani lokaci za a ce wani zai zo ribace ka mutum ya tuba duk lokacin da aka ce mutum ya tuba ko shikenan ya rubuza target ya rubuza abin da shedan ya dade yana ginawa to zai ta kokari ya ta yunkuri ya ga mutum bai tuba daga kafircinsa ba har sai ya mutu a kafirin sannan sai alhamdulillah sai koma gefe Allah ya kiyaye mai uwa وجاء أنا وجاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مالتي wasu mutane sun zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faƙalu suka ce inna najidu fi anfusina ya rasulullah muna jin wani abu a cikin ranmu a cikin zuciyarmu ma ya ta'azamu ahaduna ay yatakallama bihi irin abin da ya girmama ya kambama kwarai da gaske ɗayan mu yayi furici da irin wannan maganar yayi magana da irin wannan abin da yake ji a cikin zuciyarsa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu awa wa qad wajadtumuhu yanzu kuna jin irin wannan abin kuna jin zuciyarku tana raya muku irin waɗannan abubuwan wanda idan da za ku faɗe su mutum ya san abin da ya faɗa shi kansa zai iya rasa musuluncinsa ko iya rasa ransa game da shi annabi ya tambaye su haka qalu na'am suka ce kwarai ya rasulullahi muna jin irin wannan abin a cikin rayukanmu qala sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya ce musu zaka sarihul iman zaka sarihul iman ai wannan abin da kuke ji shi yake tabbatar muku da cewa kuna da tabbataccen imani a cikin zukatarku ya mutum jin wannan abin da yake shi yake tabbatar maka da cewa akwai imani a cikin zuciyarka shi sa akwai waɗanda da yawa irin wannan abin yana damun su da yawa mutum sai ce akwai wanda muke tattaunawa da shi yazo yake gaya mu irin wannan abubuwan wallahi saboda damuwar da yake ciki da yake gaya mu hakuka yake yace shi irin wannan abubuwan sun dame shi wasu wasi ne da irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan da shi yake sa mutum a cikin zuciya yake ce shi ya san wallahi da zai faɗi irin wannan abin ya san ya ba addinin musulunci sai kuma abin ya dame shi sai rinka ji shi gwandama ya mutu kawai ya huta sai na ce masa a ai ka kwantar da hankalinka wannan shi yake nuna cewa kana da imani haka annabi ya faɗa wannan alama ce da take tabbatar da cewa kai mai imani ne shedan ya kasa sawa kai wani abin da baya so ya kasa sawa ka kaucewa hanya shine biyo maka ta wannan hanya babban abin da ya kamata shine ka yawanta ambatan Allah ka ci gaba da zikiri insha Allah ta'ala zai zai barka saboda haka Allah haka al'amari yake yan uwa irin wannan abubuwa da zaran mutum ya ji sai ya sauri ya nemi tsari daga shedan ya kuma karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko mutum ya karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyan insha Allah ta'ala wannan mugun tunanin zai bar shi waɗannan hadisai guda biyu dukkaninsu imam muslim ya rawaito su a cikin kitabul iman babun bayanin waswasati min iman imam muslim ya kawo waɗannan hadisai guda biyu duka a cikin babin da ke bayani akan waswasi fa wani ɓangare ne na imani e irin waswasin da shaidan ke jefa wa mumini to wani ɓangare ne da ke nuna cewa wannan fa mutum yana da imani malai ce qala an-nawawi rahimahullah abu zakariya annawawi alaihi rahmatullah ya ce zalika sarihul iman abinda annabi yake nufi da zaka zaka sarihul iman wannan tabbataccen imani ne wa mahdul iman ɗayar waye kuma yace wannan tsantsar imani ne ma'anahu abinda suke nufi isti'zamukumul kalam bihi shine yadda mumini yake girmama ya farta wannan abin da ke cikin zuciyar tasa shine abin da shine abin da ake nuna imani yadda mutum yake jin babu daɗi a rinka raya masa abin da yake mara kyau a janibin Allah ko janibin addini ko janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan girmama abin da kake a cikin zuciyar taka shi yake nuna cewa kana da imani don wani irin wannan abin yana karso a zuciyarsa kuma baya jin komai baya jin wani abu huwa sarihul iman wannan shine imanin da yake tabbatacce fa inna istizamakum hadha haqiqa girmama abin da kuke a cikin zukatanku wa shiddatal khawf minhu da yadda kuke tsananin tsoro daga wannan abin da ke tarusuwa a cikin zuciyarku wa minan nutiqi bihi fadlan an i'tiqadihi da kuma yadda kuke ji ba za ku iya furci da shi ba ballantana ma ku kudurce shi a cikin zukatanku mutum yana ji furci ma da wannan kamar ya kafarta kuma yake ji kudurce shi a cikin zuciyarsa to wannan abin da kuke ji na girma irin wannan abin mara kyau inna ma yakunu liman istakmala al-iman jamal ya ce wannan kadai yana kasancewa ne ga wanda imani ya kammala ya haɗu a cikin zuciyarsa ga wanda imani ya cika a cikin zuciyarsa istikmalan muhaqqiqan a cika wanda yake tabbatacce wanta fat'an hurraiba wa shukuk kuma duk wani kokonto da shakka suka koru daga cikin zuciyarsa wannan zance an ɗauko shi ne daga cikin sharhun nawawi na imamu muslim sharhin da imamun nawawi wai sahihi muslim a wannan a wannan littafi malai ya ciro wannan magana malai ya ce alwaswasatu fi salat daga cikin mafiya girman guraren da shedan ya fiye mutane waswasi shine sallah eh shine malai ya ce waswasi a cikin sallah me yasa shedan yake son mutane waswasi a cikin sallah saboda sallah ita ce jiwon addinin gaba daya ita ce mafi tsadar ibada a cikin ibadun da dan adam yake yi gaba daya shi ne aikin da Allah maɗaukakin sarki yake fara kallo a cikin ibadu duka idan ta kyautata ta gyaru sauran ayyukan duk kawai da kai aiki a kansu to idan shaidan ya kokari ya lalata maka ita ya bata maka ita kaga sauran fa sai an kawo su an auna yan uwa kun fahimci kuma shaidan ma'ana abin da yake so shine kada ka samu riba wajen kyautata sallar ka dan in sallah ta kyautata ka bata masa al'amarin sa gaba daya duk sauran abubuwan da ya je ya lalata ya bata Allah maɗaukakin sarki zai ce a rabu da su a kai ka aljanna shi kuma babban takaicinsa kenan da bakin cikinsa kenan saboda ka sai ya fara zuwa cikin sallah sai rinka sa maka wasu wasu fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu malai hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan staiqadha haka ne shafin shafin nawa ne ya bude shafin nawa ne ya juya wannan rawa muslimun fi sahihihi wannan hadisin aka ɓoshe daga imam muslim allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a cikin ingantaccen littafinsa an abil ala daga abil ala anna usman ibn abil as hakika sahabi usman dan abil as atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace inna shaytana hakika fa shaidani ya manzon Allah qad hala baini wa baina salati wa qira'ati hakika yana shiga tsakani na da sallata da karatuna mun karanta wannan hadisin a baya ko in za ku iya tunawa yulbisuha alayya yana takuɗa min su yana rikita min su duk lokacin da na shiga sallah to sallar ba ta wanyewa lafiya duk lokacin da na fara karatun alqur'ani karatun alqur'ani baya wanyewa lafiya yakan takuɗa min shi ya rikita min shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce za ka shaitanun ya ƙaru lahu khinzabun ya ce ai wannan abin da kake ji wani shaidani ne shi aikinsa kenan sunansa khinzabun shi sunan shaidani kenan ko khinzabun ko khunzabun ko khanzabun wannan salasatu aujihin din duk sun tabbata kowanne zaka iya faɗa a larabci to shi sunan shaidanin kenan kawai aikinsa kenan ya rinka shiga duk inda ake sallah ko ake karatun alkur'ani ya hana mutane sakat kana sallah ta zo ta sa maka shakka da kokonto ka rasa sallan baraka ana kai uku kake ko hudu ko biyu ko kaza da sauransu to khinzabun ne haka nan karatun alkur'ani zai rikita maka ya lalata maka ka ji ka kamo can ya kwace ka kamo nan ya kwace shi ma khinzabun ne fa idza ahsastahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da ka ji shi ka ji alamunsa fa ta'awudh billahi minhu to ka nemi tsari da Allah daga gare shi a cikin sallar ko da a cikin sallah ne zaka nemi tsari daga gare shi kamar yadda muka gabatar a wancan lokaci watful an yi ala ya sadika salafan sannan kaɗan ya tofi kaɗan yadda ya wuce ɗan fita kaɗan a hannunka na hagu ƙala shi wannan sahabi usman ibn abil as radiyallahu anhu sai yace fa fa'altu sai na aikata abinda annabi ya umarce ni na aikata fa azhaba Allahu anni sai Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da wannan shaidani gabari na sai daina zuwa inda nake abin da ya aikata kenan shi kenan sai ya daina samun matsala a cikin sallarsa da kuma karatunsa so da ka duk lokacin da kake cikin sallah dan uwa ka ji irin wannan abin kokonto yayi yawa babu laifi sai ka yi tofi bangaren hannunka na uku ka nemi tsari da shi kuma ka yi tofi a hannunka bangaren hannunka na uku sallar ka tana nan bata ɓaci ba eh sallar ka tana nan bata ɓaci ba idan kuma irin wasuwasun nan ne da ya wuce ka'ida to shi kuma irin wannan galibi za ku ga akwai wasuwasun da kai tsaye yana da alaka da shafar aljanu ya akwai wasuwasun da ya wuce ka'ida wasuwasun da ya wuce ka'ida na sha buga mana misali wani lokaci sai kaga mutum ya shiga ban ɗaki ya alwala sau biyar sau goma wala wani in zai alwala za ka ga kam ya gama alwala sai ya jika wandansa sharkaf me yasa ya shiga ya fito ya shiga ya fito duk shiga ya fito kuma sai ya yi ya yafa wannan surwa da sauransu sai ya fara alular ya je shafar kai kawai sai tun ai bai yi kaza ba tsarkin sa bai ba kawai sai kuma kuma tsarkin sa yayi shedan din ne yake ga masa haka wani lokaci sai ya shiga cikin sallah ma ya fara sallar ɗan uwa wallahi kawai sai ga mutum ya sallama ya fita sai sallama ya fita kafin ya dawo wannan sallar da yake in jami'i ce an riga an gama ta daman shi abin da yake bukata kenan sai akwai wata mata da take mun complain irin ta ce wala ita sai ta awa biyu a ban daki kaga awa biyu saboda Allah kuma kokonto ne kawai ta yi tawarware ta yi tawarware to irin wannan sune mai alare cewa manistan kahu shakku wanda kokonto ya aure shi to galibi irin wannan shakka ce da take alaka da shafar aljihu galibi irin wannan mutum da mutum zai dage da ayatul kursiyu a dukkanin al'amuransa insha Allah ta'ala zai samu waraka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salami babu ta'awudh min shaytan min shaytanin min waswasati shaytan bala yace tambihun fadakarwa awrad al-ghazali fil ihya Imam al-ghazali hujjatul islam a cikin littafinsa ihya ulumuddin ya koro hadal hadith wannan hadisi an amur bin al'as shi gazali da ya tashi kawo hadisin sai ce sahabi amur dan as ne rawaito shi wata bi'ahu ala zalika doktor sayyid al-jamili hakanan malam doktor sayyid jamili shi ma sai ya bi gazali akan wannan kuskure da yana cewa amur bin al'as shi ne rawaito hadisin wa huwa ghalatun fatanabbih mala yace wannan abin da gazali ya koro wannan dakta din ya biyo bayan sa yace kuskure ne ka fadaka ka ankara ma'ana za ku ga sahabin da ya roto hadisin shine Uthman ibn Abil As shi kuma wancan sahabi da gazali kawo sunan sa Amru dan As to ina gani sunan ne suka dan takude masa sai ya kawo wansa a matsayin wannan tunda su za ku ga galibi waɗannan malaman da kuke gani na daɗin nan duk abin da suke rubuta galibi wallahi yan uwa da ka suke rubuta da ka littattafan nan galibi da muke karanta mu littattafan ibn taymiya ibn qayyim da sauran malaman nan wallahi galibi da ka ake rubuta su ba zo ake akwako ba da ka ake rubuta su to kaga wani lokaci kuma tunda abu ne da ka wani lokaci da dan samu zamiya irin ta dan adam taka to kaga tunda sunan sun danyi kama Uthman bin al-As Amr bin al-As sai dan Usman bin ibn Abi al-As wannan kuma Amr dan As sai a dan samu kuskure to amma dai kuskuren sahabi ne hadisin da ya inganta kamar yadda tun a bayan mun riga mun gabatar da shi وفي الصحيحين أكن يتبت أتكين بخاري دا مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه دا صحابي أبو هريرة ألا كارم سيردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نبس إرادة أمن تسأر تبت أغريشي إن أحدكم إذا قام يسلي حقيقة أيام كدلو كتن دي تاش زي سلا جاءه الشيطان شيطان يكنزو مسا فلبس عليه سيد cakuɗa masa sallarsa ya rikita masa sallarsa ya ta sa masa shakka da wasu wasi hatta la ya dari kam salla har sai ya kasance mutum bai san adadin raka'a nawa ma mutum ya sallata ba biyu ne ko uku ko makamancin haka fa idza wajada zalika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce duk lokacin da mutum ya ji haka fa idza wajada ahadukum idan ɗayan ku ya ji haka falyasjud sajadataini wa huwa jalisun sai mutum ya sujjada guda biyu yana zaune ita ce wacce sajada ke na yan uwa sujudi sahawi ko ita ce sujudar rabkanwa eh sujudar rabkanwa haka hadisin bukhari da muslim annabi yace a idan mutum wani lokaci mutum zai zo yana sallah sai ya rasa raka'a nawa ya sallata sai ya rasa raka'a nawa ya sallata a yadari arba'an salasan am arba'an la yadari a salla arba'an am salasan bai sani ba raka'a uku ya sallata ko raka'a hudu to idan ya ji irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai sallaci rakka sai ya sujjada guda biyu bayan ya gama kafin kafin kafin abin nan kafin sujjada kafin sallama afwan kafin sallama to galibi ita sujudu sahwi in uwa za ku ga ana yin ta ne saboda abubuwa guda uku kawai na farko annaqas shine tauyewa idan ka rage abu a cikin sallah akwai sujjada na biyu aziyada ƙari in ka ƙara abinda in ka ƙara wani abu wani aiki daga cikin aikin sallan ka ƙara shi to shi ma yana jawo a yi ne a yi sujudu sahwi na uku kuma shine ashak mutum ya shakka waɗannan abubuwa guda uku su suke jawo a yi sujada to malamai suka ce duk inda ka samu mutum ya yi tawaya a cikin sallarsa ya tauye wani abu a cikin sallarsa idan ya tashi yin sujada zai yi sujada kabali ne yan wannan fata an fahimta idan kuma mutum ƙari ya yi a cikin sallarsa idan ya tashi yin sujada zai yi sujada ba adini idan kuma mutum shakka yi ita kuma shakka kala biyu ce akwai abin da ake ce masa albina alal yaqin gini akan yaqini shine idan mutum ya shakkar ba zai iya rinjayar da abin da yake shine daidai ba ya rasa cewa biya sallata ko uku to sai malami suka ce yi bina'i alal yaqini shine ya gini akan abin da yake na da tabbas akan sa yanzu kana da shakkar cewa raka'a biyu ne ko uku wacce ce tabbas a ciki an kun fahimta ya uwa wace ce tabbas a ciki biyu ce biyu ce tabbas ko to sai ka gini akan biyu kawai sai ka ɗauka raka'a biyu ka sallata sai ka yi raka'a sai ka ɗora akan raka'a ta uku kai ta hudu shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ya kasance hakan ne yadda al'amarin yake to shikenan idan kuma bai kasance ma ba hakan bane karawa kai to hakan dai kasance targhiman ne li shaytan turmuza hancin shaidan ne a ƙasa abinda da yake so ya bukata na ya rikita maka sallah ya kasa samu to idan mutum ya samu irin wannan shakkar sai ya sujada qabla salami sujada kafin sallama akwai kuma shakkar da ake malamai suke cewa a taharri mutum zai shine kirdado kana da shakkar biyu kai ko uku amma akwai rinjaye akwai rinjayen zato na ɗaya daga cikin biyun ko uku ma'ana abin da nake nufi da rinjayar zato za ka iya rinjayar da bangaren wanda yake daidai sai ka ce uku kai kowane ruwaya ta tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce falle ta harri sawaba a cikin sayi a cikin sayi muslim sai mutum ya kirdada abin da yake shine na daidai sai ya sallata ma'ana sai mutum ya dauki sai mutum ya dauki raka uku sai yi shi ma idan mutum ya irin wannan zai sujada qabla salami saboda haka kowanne ɗaya daga ciki idan mutum yayi insha Allah ta'ala yayi malaman fikihu suka ce idan da mutum zai yi rafkano da yake ya kamata a ce ya sujada kabali sai ya sujada ba'adi ko ya zabkan wanda yake ya kamata a ce yayi sujada ba a ji sai sujada kabal malamai suka ce sallah ta yi ba abin abin da ya lalata ta babban dai abin da ake bukata shine idan mutum ya samu rafkanwa a cikin sallah yayi a sajadatani a ba'da salah ko qabla salah ba'da salam ko qabla salam abin da ake shine mutum yayi sujudu guda biyu kafin sallama ko bayan sallama wannan shine abin da ake bukata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya sami irin wannan sai ya sujjada guda biyu a kafin sallama wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babu fadli ta'zim muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajid babu babu sahwi fi salat malai ce wa'lam ka sani أن الشيطان يدخل على المسلي من بابين لا ثالث لهما شيطان yana shiga wa mai sallah ne ta kofofi guda biyu kawai ba ta uku idan ka ka shiga sallah akwai kofofi guda biyu da shaidan yake shigan maka babu ta ukun da yake shigan maka ya kamata ka samu wannan kofofin ka san su dan ka toshe su eh ka hana shi shiga cikin sallah malam zai kawo mana su insha Allah ta'ala sai ce al-madkhalul awwal mashiga ta farko kofa ta farko da shaɗan yake shiga masallaci shine ma ya ta'allaqu bil hawasi zahira shine abin da yake da alaka da alhawas na mutum wanda suke a bayyanannu alhawas su ne abin da mutum yake idraki da su yake riska abubuwa da su misali gani ji shaƙa ɗanɗana taɓawa waɗannan su ne abin da ake ce musu alhawas akwai abin da ake ce musu alhawasul khamsa to amma dai a sallah shaɗan yakan shigo mutum ne ta hanyoyi guda biyu a cikin alhawas ɗin galibi kamar yadda malam zai mana bayani shine ji da kuma gani dan babu yadda zai kana sallah kana ɗanɗane ɗanɗane haka ne ko kana sallah kana shaƙe shaƙe shi ma dai da wahala wannan amma dai abin da shaɗan ya fi shigo da mutum cikinsa a lokacin da mutum yake sallah ta hanyar hawas shine jinsa ko ganinsa bala ce kamar yusalli wa huwa yasma'u sautan aliyan kamar mutumin ne kamar mutum ne da yake sallah yana sauraron wani sauti da yake da yake mai ƙara madaukaki mutum yana sallah a kusa da shi ya kunna disco ko an kunna disco ko ana kiɗa ko ana yin wani abu ko ana labarai ko ana drama ko wani abu don wasu sukan yi haka da yawa mutum yana so ya sallah amma akwai wani program da yake kallo a tv ko yake saurare a rediyo to shi ba zai iya kashe rediyon ko tv ya ba Allah madaukakin sarki lokacin ya gabatar da ibada ba sannan ya dawo ci gaba da saurara duniyarsa sai ya bar tv a kunne ko ya bar rediyon a kunne kuma sai ya ce Allahu akbar ta sallah kaga abu biyu yake yana sallah a gaban ubangiji subhanahu wataala sannan kuma yana sauraron wancan program din shi a ganin sa ya ci riba biyu kenan ya sauke farali kuma wancan abin bai wuce shi ba to kaga tir da Allah waje da irin wannan sallah eh wannan sallah ko shakka babu Allah madaukakin sarki baya maraba da ita baya maraba da ita duk wani sauti duk wani abin da ka san zai iya shagaltar da kai lokacin da kake sallah kautar da shi ake haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai tarbiyya ko menene zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce mai yaqa fa yashghaluhu fa yashghaluhu an salati sai wannan abin da yake sauraro ya shagaltar da shi game da sallar da yake yi ومن يقع نظره أثناء الصلاة على شيء sai abu nabi mala yace dukkanin wanda ganinsa ya ya sauka akan wani abu lokacin da yake sallah yu'jibuhu wanda zai iya kayatar da shi ya burge shi ka zo khurufin wa ghairihi kamar ado da kawa da ake yi ko a gidaje ko a cikin masallatai duka sai mala yace wa hadha babu irin wannan kofa ta farko yusaddu inna ma yusaddu kadai ana iya toshe ta ne bi qat'i tilka al'alaiq wa shawagil ta hanyar katse irin waɗannan abubuwan rataye-rataye da irin abubuwan da suke shagaltar da mutum irin abubuwan da kasan suna shagaltar da kai idan kana sallah to wajibi ne kasance ka kautar da su daga inda kake irin abubuwan da kasan suna takura maka wajen ji dole ne ka kawar da su don ka'ida ita zuciya shine in dai abu zai shiga ta kunne ko ya shiga ta ido to za ta sawara shi ka'idar zuciya ne kowa ya san wannan inda za ka kalli abu ko za ka ji abu za ga zuciyarka za ta yi mai za ta sawara abu za ta yi tunani a kansa to ita kuma sallah so ake duk wani abin da ka sani na duniya ka aje shi a gefe ka ɗauko abin da ya shafi lahira da Allah madaukakin sarki ka sa a gaban ka shi kake tunani shine abin da ake so a lahira a lamarin sallah to in ku zaka yi kasance kana sallah kana sauraron wani abu ko kana kallon wani abu zaka samu matsala akan sa walidhalika shi sa lamma labisa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-khamisata allati ahadaha ilaihi abu jaham shi sa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa wata riga da sahabin da ake ce masa Abu Jahm ya ba annabi kyautarta akwai sahabi Abu Jahm ya dauko ta riga mai kyau mai tsada mai zane-zane a cikinta irin riga ce da manyan mutane suke sawa ya kawo annabi kyauta ya ce ya rasulullahi ga wannan riga asa a rinka taron manyan mutane ko abin da ya kama da haka wa alaiha alamun a jikin rigar akwai zane-zane wa salla biha annabi ya salla da wannan riga naza'aha ba'da salati lokacin da annabi sallah ɗaya annabi da ita ana gama sallar sai annabi ya cire ta aka ga ya cire ta fito da ita wa qala sai ce da sahabban da suke tattare da shi izhabu biha ila abi jaham ku dauki rigan nan ku koma da ita wajen sahabincin abu jaham da ya kawo min kyautar ta fa innaha alhatni anifan an salati annabi ya ce saboda wannan rigar ta shagaltar da ni ɗazu lokacin da nake sallata dan uwa ku kalla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan rigar da ya sa mai dan zane zane wato ina ni ina lura ne ina sawara yadda a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan aka ce riga mai zane wa wace iri ake nufi za ku ga akwai irin kimiyyar da ci gaban da za a yi riga masu zane zane irin wannan wanda muke sawa to wace irin riga ce mai zane zane kaga zane zanen ba wanda kirki bane amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan rigar da ya sa mai dan zane zane ta shagaltar da shi lokacin da yake sallah ya ce wa tuni bi an bijaniyati abi jahmin ku je ku zo min da an bijaniyati ta abi jahmin ita ce riga ko yadin da bashi da kowane irin zane kamar a ce kittani mai kauri ba wanda bashi da zane annabi ya ce ku kai masa wannan rigar mai tsada ku ce ya bani wacce ba ta da zane zane aka je aka mayar masa da ita kuma ya ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mara zane zane وأن حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها حديث البخاري لمسلم استقر ويتوش دقى حديث أن عائشة ألا من أكين سركي قارمة يدا وروى النسائي من حديث ابن عباس حكى الإمام النسائي فتد حديثي دقى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن بسيراد أمن سيسأر ثبت أغريشي كان على المنبر يا كسن سوترانا أكم منبري yana khutba wa fi yadihi khatamun a hannunsa akwai wani zobe faramahu kawai sai aga annabi ya cire zoben yayi jifa da shi eh zobe ne kawai ba wai zobe na zinare ba a'a zobe ne normal kamar zoben azurfa sai annabi ya cire ya jifa da shi wa qala annabi ya ce shaghalani hadha ankum منذ al-yawm yace wannan ya shagaltar da ni game da ku tun ba yau ba ya shagaltar da ni game da in ba da hankali na akan ku na faɗa muku abin da ya dace ilaihi nadratun in na dube shi sau ɗaya wa ilaikum nadratun kuma sai in kalle ku sau ɗaya an bayyana da aiwa annabi ya ce idan na kalli zoben sau ɗaya kuma sai in kalle ku kuma sai in kalle ku sau ɗaya ma'ana ban tattara hankali na gaba ɗaya a gare ku ba na yi muku wa'azi da faɗakarwa a lokacin da ya dace sai nake kallon zobe in kalle ku to saboda wannan sai annabi ya cire shi sai ya zubar sai ya yadda shi sallallahu alaihi wasallam yan uwa in dai har annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi zai faɗa ka game da irin waɗannan abubuwa kuma mu yanzu muka kalle mu in ka tashi sallah duk inda kake duk inda kake gashi na in banda ado da me rigar ka ado ce kafin din da zaka yi sallah ado ne bangon ka ma ado ne tayil din ma da kake kallo shi ma kansa ado ne komai ado ne kaga taya za a sallah ta yi yadda ya kamata da wahala da wahala duk abin da ido yake kallo wani ma kana zuwa zaka yi sallah sai ga mutum da wani katar rubutu da wani ko katar mutum a bayansa ya sa riga mai rubutu a rubuta sunan wani dan bal sunan wani dan kaza ne gashi nan gashi nan a bayanka da ka dago sami Allahu liman hamida sai ga a rubuta wani sunan katan arni a cikin bayan rigar mutum ka ce sami Allahu liman hamida abin da ya fara da cikin zuciya ga shine sunan wannan arna a bayan mutum ya sa riga to ka'ida ƴan uwa shine duk abin da aka san zai shagaltar da mutum a cikin sallah kautar da shi ake kautar da shi ake ko menene kuwa kokari ake arba da shi shi sa malamai da yawa suka karhanta zamu zo mu jin Allah da suka karhanta irin zane-zanen da ake a cikin masallaci kawata masallaci din nan da zane-zane da ado da ayatul kursi da amanar rasulu duk malamai suka ce makaruni imam Ahmad dan Hanbali ya karanta haka saboda za ka galibi kana sallah kana karanta amanar rasu kana karanta kana sallah kana karanta ayatul kursi ɗan uwa mu fahimta ita ibada abinda ake so musamman sallah ɗan uwa musamman Allah subhanahu wataala annabi cewa idan ka ce Allahu akbar ka fara sallah to Allah madaukakin sarki yakan kafa fuskarsa a fuskar ka kamar yadda hadisin ya tabbata da zarar zuciyarka ta bar inda Allah madaukakin sarki yake sai Allah madaukakin sarki ya kyale ka ina fata an fahimta to kun ga ko yanzu in dai haka ne sallama tana cikin wani garabi dan kashi tasa'in da biyar ko da shida ko da bakwai har zuwa da tara zaka iya zuwa a cikin mutanen mu idan ana sallah wallahi in muka shiga sallah in muka shiga sallah in banda tunanin duniya babu abin da ake eh in banda tunanin duniya babu abin da ake wannan zance ne na gaskiya kowa ya sani ni na sani kai ka sani kowa ya sani wanda ma baya nan ya sani to amma dai al'amarin haka yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe tarbiyyar da yawa sahabbai kenan tarbiyyar da yawa sahabbai kenan duk abin da zai shiga shi sa za ku ga annabi ya tada sallah wani lokaci idan ya tada sallah sai yana so ya tsawaita sallar sai ya gajarta sai ya yi ta gajeriya me dalili ya je kukan yara a can baya saboda akwai mahaifiyar yaron ta zo da yaro karami tana so ta yi sallah yaron ta yana kuka ba za ta samu dama ta mai da hankalinta ta yi sallah yadda ya kamata ba zuciyar ta rabi tana wajen Allah rabi tana wajen wa yaranta sai annabi ya takaita sallah dan ta samu cikakken dama ta kula da yaranta yan wannan fata an fahimta shi sa hatta akwai buƙatar lalle a rinka zuwa da ƙananan yara masallaci don a koya musu zuwa masallaci amma duk yaran da zai zo ya tabbatina a masallaci ya hana masu sallar sallah to wannan rashin zuwa da shi shine abin da ya fi alkhairi a fahimci wannan yan uwa ba cewa ne kada a zo da yara masallaci ba a zo da yara masallaci a koyar da su sallah kai a matsayinka na mahaifi ka san da zaka yi control din yaranka su tsaya shi sallah yadda kamata akwai yaran da ake zuwa da su masallacin nan da yawa za ku ga har ai sallah a gaba ka da suna fitina ba har ai sallah a gaba ka da sun cikin ihun ba to amma yara aka fara zuwa da su har ashara nan ana cikin sallah na zuwa na yara kullun da ma ashara ana cikin sallah a masallacin nan ya ce kutu kutu wallahi talla ana cikin sallah ba cikin masallaci to kaga irin wannan haka in mahaifinsa ya san ba zai iya control ɗinsa ba sai bar shi a gida me dalili saboda a ba wa mutanen da suke masallaci su sallah cikakkiyar da za su fuskanci Allah da zuciyar su yafi amma kana sallah zuciyar tana tafiya zuwa ga maganganun yaro da hayaniyar yaro wannan ba daidai bane mu fahimta yan uwa duk inda sallah take nutsuwa ake so a samu gaba da shi sa aka ake ake killace waje na musamman shine masallaci sai a sallah a wajen me yasa aka ce ba a so me yasa ba a ce karin sallah a gida ba saboda a samu nutsuwa ta musamman kowa ya mai da hankalinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya sallah to shi sa duk wani kyale-kyale na gaba ko sauti sai a kaure shi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai to lidhalika karihal ulama'u shi sa malamai suka karhanta zakhrafatul masajid irin ado da ake a cikin masallaci li'annaha tulhil musalli an salati saboda suna shagaltar da mai sallah game da sallarsa faqad روى ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة يفتد أثر يا إنجن تاشي أن عمر حقيقة سيدنا عمر بن الخطاب قال لك أرى مسير دا أمر ببناء المساجد ياي أمرني دا أجينا مسلاتي فقال سيتي أكن الناس من المطر أبوي متاني أبوي متاني daga dukan ruwan sama ma'ana a yi ginin da idan ruwan sama ya zo ba zai dake mutane ba wa iyaka ya ce da mai gina masallacin a hirɗinka ka shaidinka an tuhammira au tusaffira ya kasance ka sanya jar ƙasa a lokacin sai na umar ke wannan magana jan gargari da za a yi shafe da shi a shafa masallacin ya kasance na ɗaukar idan masu sallah an fahimta jar ƙasa ta wancan lokacin ya ce kada ka sake ƙasa musu jar ƙasa mutum yana sallah yana kallon jar ƙasa ta yi kyau kaga mu yanzu jan tayil ake sa ba jar ƙasa ba haka na auto safir ko kuma ka sa asali take mai fatsi-fatsi wanda ya taringa daukar hankalin mutane suna sallah shi kada kai wannan ya ce fataftinan nas dan hakan sai jawo kufutinin mutane da wannan abin da kuka sa wa allaqahu al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi ta'alikan a cikin littafin sa ingantacce wa qala al-imam ahmad imam ahmad dan hanbal ash-shaybani alaihi rahmatullah yace wala yuktabu fil qiblati shay'un kun ji ba wannan magana ce ta Imam Ahmad dan Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa yace wala yuktabu ba a rubuta fil qiblati a bangon alqibla inda masallah suke kallo shay'un wani abu inji Imam Ahmad لأنه يشغل قلب المسلي سبودا كوكما يشغل قلب المسلي زي شغلتر da zuciyar mai sallah shi wannan abin da aka rubuta din zai shagaltar da zuciyar mai sallah dan kuwa haka al'amarin yake wannan shine abu na farko da malam ya kawo mana mashiga ta farko da shaɗan yake shigowa shine abin da mutum yake iya ji ko yake gani a sallarsa duk abin da aka san mutum yana iya ji yana gani wanda zai kawar da tunaninsa daga sallah dan kokari ake a kyale shi kokari ake a rabu da shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa gobe insha Allah ta'ala zamu ji almadakhalu thani din mashiga ta biyu da shaɗan yake shiga wanda ita ma mana addu'a Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara su gaba daya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah